بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbatar da Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai cancanta abauta masa muna masa godiya da Allah madaukakin sarki hada mu a wannan masallaci mai albarka jami'a Muhammad Amin a cikin wannan gari mai albarka na Azare domin wa'azi da ke dangantaka da munasaba da auren 'ya'yanmu da za a yi insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Dr. Umar Shehu Aliyu mai gabatarwa ya faɗa. Ah, Na ɗauka cewa Dr. Umar zai tsallake ni, dalili kuwa saboda wa'azin na baki ne, zai kuma ba bako bane. tsammanin cewa bakin ba za su zo akan gari ba to kana zauna shiru sai aka sa sunana a ciki da ya kamata lokacin da tunda baki sun riga sun zo musamman ma ga malami na a gefe hannun dama a abubakar mukta daga yola wanda ina ganin cewa kamar akwai rashin ladabi ma ni a ce in yi wa'azi kuma yana zama amma dai malam ya yi izini zan yi to malam ga dukkan alama da ya yi mun izini Allah ya saka wa malaman da suka gabatar da wa'azi da ɗa da uba da ɗa da uba Dr. Abubakar Hamza da Dr. Hamza Abubakar ashe da kira an ce shi babansa ne shi ba babansa ne ko shi yasa sau da yawa wani lokaci idan an yi gayyata sai mutum ya ji abu waɗanda suka san su duka sai su rinka buɗewa an ce dr hamza abubakar dr abubakar hamza sai a rasa wanne ne a ciki ne kan allah ya mana kuke saka musu da alkhairi a na saurari wa'azin dr hamza abubakar hussaini ne mafi yawa saboda dr dr abubakar hamza lokacin da yake na ɗan fita da yawa galibi maganganun salata sun karkata zuwa ga tarbiyya tarbiya ko ƴan uwana mun san cewa ginshikin al'amari ne a cikin rayuwar mu baki daya wanda duk waɗannan malaman namu da suke zaune da suka zauna akan teburin nan suka yi karatu duk ma inda suke zama suke yin karatu sun samu wannan ta goma shi ne saboda tarbiyyar da aka musu duk wanda ba a masa tarbiyya ba to sai ta yadda Allah ya galibi za ka samu cewa tarihin mutane za ka samu cewa tarbiyyar da aka yi musu tana da dangantaka da nasararsa a cikin rayuwarsu watsar da tarbiyya yana daga cin abin da ke sa watsar da tarbiyyar kuma yana daga cin abin da ke sa kaga cewa wanda ba a yi masa tarbiyya ba ya rasa nasara a cikin rayuwarsa to ni bangaren da nake so in yi magana shi ma bangaren na tarbiyya daga cikin ginshikin abin da muke bari a wajen tarbiyya ake samun matsala shi wanda yake yin tarbiyya ya kamata shi ma ya zama mai tarbiyya ne don kama ya kunul murabbi ya kunul murabba yadda ba mai reno yake haka abin da aka rena yake da bahaushe yana cewa wai baka a barewa ba ta yin gudu kuma ɗanta ya yi rarrafe idan har kana so abinda kake umartan kannanka da ƴaƴanka su yi na kirki to ya zama kai ne a gaba wannan shine sirrin da yasa annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya bashi dukkan wani abu mai kyau ya bi na kowa saboda shi ne abin ko shi ne madubi daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyin mu shine annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bashi Allah yakan bashi atayyuhu yakan bashi mafi kyau sai an zaɓi mafi bici a cikin kowane irin abu ake bashi duk wata ɗabi'a da ka sani mai kyau ce to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da ita fiye da kowa a duniya shi yasa yake cewa bu'ithu li utammima mahasin al-akhlaq Allah madaukakin sarki ya aiko ni dan in cika manya-manyan taru wato manya-manyan ɗabi'u waɗanda suka gagari mutane duk abin da ka sani wani hali ne mai kyau wanda ya gagari kowa to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi shi kuma cikin sauki saboda korewar da Allah madaukake ya masa to shi yasa dan uwana ka zama mutumin kirki sai Allah madaukake ya taimake ka ƴaƴanka zai zama mutanen kirki ba yadda za a ce kai ba ka zuwa kana sallah cikin mutane kuma ka ce zaka koya yanka su je ba zai yi ba idan kana so yanka su rinka karatun alkurani ka rika yi ka san yaro ba abin da yake masa tasiri irin abin da yake gani ana yi in mai kyau ne zai koya in mara kyau ne ba zai koya a irin wannan za ka ga misalai da yawa a cikin rayuwa in kana kula da yaran ka kai kanka za ka ga wannan tasirin abu abin da kake damuwa da shi kake yawan yi a aikace to za ka ga yayan ka sama suna damuwa shi idan matarka ne tana yawan yin abu in mai kyau ne ma in mara kyau ne to za ka ga wato nan da nan ƴaƴa su ma suna koya wani malami yana cewa مشى طاووس يوما بعجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تخالون قالوا بدأت به ونحن نقلبه wai wata rana ne dawisu yana tafiya sai yana tafiya da takama irin yadda dawisun da yake yana karkace gefensa guda yana tafiyar takama fadalla da shakla mai shaiti ba da ‘ya'yansa su ma suka ga yana yi shi kenan su ma suka kama yi bai ce musu su yi ba idan kana son abin kirki ɗanka ya yi abu na farko shi ne ka fara yi to shi sai ke tambayin ‘ya'yan nasa alama tattalu wai me yasa daga kuna kakama ne suka ce ba da aka mai yi mun ga kana yi ne wani hannu kan nido ko ya nake daga wajenka to haka ne duk abin da kake yi in mai kyau ne yanzu nan ƴaƴanka za su koye shi idan mara kyau ne ma za su koya wani bawan Allah Allah madaukaki ya jarrabe shi da kan sigari sigari yake sha amma saboda shi baya so ƴaƴansa su sha baya sha a fili sigarinsa sai ya shiga bayan gida yake sha in ya shiga bayan gida ce sata ba sai fito ashe yaro sai yana kula yana dan ganin guntu guntun taba a bayan gida yana ganin ko mutane suna shan taba a gari da haka ya san wannan abu mai ranar mahaifinsa ya lankaye riga sai ya zo ya sa hannu a cikin aljihu rigar sai ya dauko sigari ya nemi a shanarsa mai kyau shi ma ya shiga bayan gida yi a bayan gida yake yayi ya kunna yana sha mahaifiyarsa da ganshi ta ce la la la wane me kake yi ta ba kake sha ce haka baba yake a bayan gida ke sha to shi yasa duk abu mai kyau in kana so ‘ya'yanka su tashi da shi, to ka dage ka rika yi, kuma ka tsaya a kai, kana cewa su yi kuma kana yi, amma kana yi ba ka cewa su yi, ko kuma kana cewa su yi amma kai ba ka yi, ne ba ta kuru da mana ta faru, ta kuru ba ka tar'in gama ya ta kuru ba ta faru. Babu abin da mutum yake so, yake shiga ransa kamar ‘ya'yansa. ba abin da yake shiga ran mutum kamar ƴaƴansa za ka fahimci wannan bambancin matasa da kuma magidanta kaga shi magidanci duk lissafinsa wallahi ko wani accident aka kusa yi ka san me zai tuno ƴaƴansa zai tuna marayu zai bar marayu shi yasa matashi in bai aure ba duk alkafirar duniya ne yi kwarai kuwa ka ba shi mota ka ba shi mashin ya cire salansa duk wannan saboda ba shi da yaya ne wallahi yana yin ɗansa guda ɗaya wallahi a loban nan da ake da shi shekaran jefa yau kana ba shi mashin wallahi sai ya tura ɗansa ba ɗayan nan sai dai kaf su sallau ba zai rike mun sallau To yadda kake ganin cewa kana son ɗankan nan, haka ɗa yake jin ubansa lokacin da yake ƙarami. Duk duniya ba abin da mutum yake so kamar ɗa- iyayensa, haka yaro ƙarami yake shi. Shi yasa duk abin da ake ganin ba za a iya ba ba, shi yaro yana ganin ubansa da iya. Yaro ba, babansa ko keke bai da shi, amma zai iya ganin jirgin sama ya wuce shi babansa ya wani jirgin nan. Saboda shi yana ganin komai babansa zai iya. kuma ka san abin mamaki shine za ka ga cewa wane mai kuɗi ne mai arziki ne mawadaci ne amma in yaro yaro ne shi bai damu da wannan mai arzikin ba baban sannan talakan nan da shi da ya fi alfahari da iya ubansa ya fi alfahari da mahaifiyarsa akan duk abin da muke da shi sai an samu akasi in an samu akasi akan iya gani ya zama da cewa hankalinsa ya tafi zuwa ga wani saboda akwai wani rukun da aka kawo wa makaranta lokacin wani yaro ne karami saboda kaushin halin mahaifinsa rashin kyautata mu'amala rashin jin ɗan a jiki ya zama da cewa ga abokinsa kuma a makaranta yara da yara da yan firamare ya ga inda yanda wannan yaron abokinsa babansa yake masa yake ɗaukansa an tashi a makaranta ya taho ya rungume shi ya ɗauke shi ya masa kaza ya masa kaza shi kuma babansa tsakaninsa da shi ne za da ido shi ne sai yake cewa kai wani daga kaisa ni ma a ce man baban nan naka shi ne babana to amma ba a cika samun wannan ba za ka ga duk rashin halin uba shi dai da babansa kawai bai sani ba su iyayensa to yadda iyayen nan suke tafiya a cikin zukatan ƴaƴa to haka za su rinka koyon duk abin da suke shi ne abin da nake nufi duk abin da kake yi za su rinka koya za su rinka koya wata rana wani daga cikin abokaina shi ke gaya mu sun je duba ‘ya'yansu sun kai su wani wuri karatu sai suka je suka same su a zaune a kujera a aji ba su san iyayen da su zo ba ɗaya yana jan baki ɗaya yana fassara me yasa suke kwaikwai wannan abin saboda abin da suka ga iyayensu suna yi ne saboda abin da suka ga iyayensu suna yi ne shi yaro yakan so abin da ya ga iyayensa suna yi in mai kyau ne ya koya in mara kyau ne mara koya da haka jama'a wannan tarbiyyar da muke yi kullum mu rinka sa yara aikin alheri to amma mu rinka yin gaba ya zama da cewa za su rinka ba mayan muna tafiya suna gudu muna tafiya suna gudu wannan shine abin da zai samu ya tafi a cikin bakin za mu ga cewa akwai yara ƙanana waɗanda suka rubuta hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda aikin da manzon Allah yake aikace saboda sun gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi suna kanakanto saboda yadda abin da ake aikatawa kai tsaye yake tafiri mai yaro. To shi yasa kullum ma'auninka kar ya zama da cewa ma'auninka za ka yi ta sa su ne. Ba yadda za a yi ka tura su kuma kai ka kwanta ba ka je ba. Yana da matuƙar kyau mu fahimci wannan. Idan kana so ‘ya'yanka su zama jarumai, to kai ba ka rika aikin jarumta. Kin zama jarumai. idan ka zama malalaci kar ka ji da wani ƴaƴanka su ba sunansu ne malalata sai wanda Allah ya zama da su domin da yana koyi ne da abin da ya ga iyayensa suna yi shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu wasu daga cikin sahabbansa suna wasan harbi suna gwada iya harbi Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya musu kira yace irmu bani Isma'il فإن أباك كان رميا yace ku yi harbi ya ku ɗa'in Isma'ila ina nufin annabi Isma'il alaihi salam ku yi harbi fa inna abakum kana ramiyan domin babanku Isma'ila maharbi ne wato tunda babansu maharbi ne jarubi ne shi yana shiga daji ya farauta to bai kamata su masa zama mai ba ta zama raba ba wannan yake nuna kenan in ka zama rago to lasici kake ba wa yayan da su masa zama mai zama raba in kana jarumta to kana tarbiyyantar da 'ya'yanka ne akan su ba su zama jarumai cikin duk abin da suka gaba ina roƙon Allah subhanahu wataala tarbiyyantar mana da 'ya'yanmu Allah ya tallafa mana wajen tarbiyyar 'ya'yanmu ladan da ake samu wajen tarbiyyar 'ya'ya Allah ya ba mu ubangiji ta Allah ya iya mana Allah madaukakin sai ya rika mana Allah ya taimake mu kuma Allah madaukake sanya albarka cikin wannan zama mai gida a wurin da za a yi gobe Allah madaukakin sarki ya sa albarka ciki Allah ya ba da zaman lafiya da albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh